idan ya idar da sallah shi da idan sarrafa min salati in ya idar da sallah wato ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to abin da yake fara yi shine istighfar salatan sai ya nemi gafarar Allah so uku ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah dukan musan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen kyawun sallan manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga kowa iya sallah shi ya koyar da sallah yadda yake sallah amma duk da haka maluma suka ce wannan as-samil ali min ash-shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim tagfirullah da yake yi yana yi ne idan Allah ya karbi sallar to kaga sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama damun karbabbiya ce kaga ni da kai da ba ba mu da tabbas kaga min babu aula mu ne ya kamata mu dage mu ta istighfari ni da kai da muke sabo mu ne ya kamata mu ta istighfari mu da kai da muke da zunubi mu ne ya kamata mu ta istighfari to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne ya koyar da mu ya koyar da al'umma yadda za su ringa yi da an yi da sallah sai ka kama astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah idan akwai matsala a cikin sallar to sai Allah madaukakin sarki ya cika ma idan an samu wato tunane tunane wanda yake sa ladan sallah ya ragu wanda kaga sai Allah wanda Allah madaukakin sarki ya tsare yanzu mun yi sallah akalla mun kai mu hamsin da za a buɗe ma zukatanmu da za a buɗe ma zukatanmu a ce kowa a zo a faɗi me ya tuna a sallah da ka sha mamaki wani ya tafi lagos ana sallah na wani ya zagaye kasuwa ana sallah na wani ya kallo shagon ya kirga kaya ana sallah na wani ya kallo ofis wani fayil da ya sa hannu ko zai sa hannu gobe wani ya tuno mitin da yake da shi haka nan rayuwar take sai wanda Allah madaukakin sarki ya tsare shi yasa ake kira mu mu yi kokari mu riga fada da shi din idan muna sallah mu riga tunatar da kanmu cewa sallah mu muke yi akwai shedan na sallah inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake shi kawai yazo ya burkita maka sallah abubuwan da da ba ka iya tunawa abubuwan da ba ruwanka da shi ya ziga ka a zaune ka tuna duk abin da ba za ka ba zai zo ba amma kana kabbara sallah sai zo ya tuna ma kana kabbara sallah sai ya tuna ma abu kaza kai wannan fa bai kyauta ma ba wannan yayi ma wani abu wannan ya saba ma na irin abubuwan da ake a waje kaza fa ba su da kyau na wani ma da yayi sallah sai ya tuna wannan telan da na ba dinkin nan bai ka saba mun alƙawari na haka dai abubuwa na rayuwa duk kuma ba komai ya sace dan yake haka ba dan ya fashe mana ladan sallah dan ya rage mana ladan sallah domin ana sallah tare da jama'a amma ladan kowa da shi daban shi yasa ake son musulmi ya yi kokari akalla kar ya sake wa shelan ya zama ya kwashi mafi yawa na ladan sallarsa da ya tafi ya dawo da ya tafi ya dawo akwai rabkana a cikin sallah wanda kai ka san cewa an yi nisa mutum yana sallah bai san me ake ba bai san karatun da ake ba inda za a yi da sallah ka tambaye shi me liman ya karanta a raka'ar farko bai sani saboda shi hankalin shi baya wajen yana sallah kawai yana ana abinda ake shine demonstration tare da shi ana tafiya surko da shi ana dagowa wani ma in yayi nisa sai bai ankara ba in ka lura a masallaci wani lokaci in ka zo kana cikin sallah zaka ga mutum shi kadai a masallaci ya miƙe tsaye mutane na zaune ba ku taba gani ba an ji ba sai ya ga shi a zazzaune ake na eh yawa ko a miƙe a zauna saboda mai tunanin shi baya wajen sallah domin da yana wajen zai gane cewa zama za a yi da yana wajen zai haka sai can kaga ya firgita an taɓa ba mu labarin mutumin da ya fito da kalkuleto a sahun gaba kalkuleto yana ta dannawa yana lissafi ana sallah ya manta sai da neman yayi tafi ruku'u kafin yayi furgiji ya mayar yayi kabbara ya bi kaga ai rabbana ta yi yawa abin yayi nisa eh eh dan adam ya sani rayuwar da muke yi duk abin da kake a duniya sunan shi nafila kai bai kai nafila ba abin da kake a duniya wanda ya fi kowanne muhimmanci shine bautan Allah dan shine abin da yasa Allah ya halicce mu Allah ya gaya mana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba halitti aljani da mutum ba kawai sai dan su bauta mu Allah ya san matsalar mu sai ya ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yud'imu Allah ya san damun kowa dai damuwarsa ya je neman abinci kowa za ka ga damuwarsa neman abinci kuma neman abinci na kowa yake nema mai buhu ɗaya na nema mai buhu ɗari na nema mai miliyan ɗaya na nema mai biliyan ma yana nema haka ake ta kai kawo kowa na nema abinci shi yasa ake son musulmi ya ringa roƙon Allah ya bashi wadatar zuciya idan ya samu wadatar zuciya to sai ya huta ko da duk abin da ya samu komai kaɗan sai ya ji alhamdulillah da haka sai ya nutsi ya tsaya ya bauta wa Allah ya tsaya ya nutsi wajen ibada wannan shine abin da ake nema saboda ribar rayuwar kenan ranar da mutum zai koma ga Allah ranar zai gane lalle yayi hikima ko kuma yayi rashin ta Allah ya kiyaye zai gane cewa ashe duk duniyar nan ba wani abu zalla dai ita ce Allah ya ba mu damar tsare ta to annabi sallallahu alaihi wa sallam in yayi istighfari guda uku bayan ya idar da sallah sai yi wannan addu'a yace Allahumma antas salam Allah kai ne wato salam menene salam shine kubutacce daga dukkan aibi shine aminci Allah kai ne ba kubutacce daga dukkan aibi sa'annan wa muka salam aminci daga wajenka yake zuwa lafiya tsalau mutum ya ji ya samu lafiya ya samu lafiya a jikinsa ya samu lafiya a jihunsa ya samu lafiya a wajen iyalansa ya samu lafiya a wajen yayan shi ya samu lafiya a wajen makotan shi ya samu lafiya a wajen aikin duka sai Allah da haka komai ka yana hannun Allah madaukakin sarki tabaraka wato Allah tsarki ya tabbata gare ka wato ka daukaka ya zal jalali wal ikram wannan sai mutum ya kula in dai wannan zai yi to sai ya kula domin akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo da tabarakta wa ta'alaita na tabarakta wa ta'alaita amma wannan tabarakta ne shi kadai ya kawo wato ya zal jalali wal ikram ya ma abutin girma da kuma wato daukaka da girmamawa to bayan Sauban ya faɗi wannan sai aka ce wa Imamul Auza'i yana ɗaya daga cikin marwaita wannan hadisi aka ce masa yaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ke istighfari sai yace yana cewa ne kawai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kun sa akwai sayyidul istighfar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine a cikin istighfari shine oga kwata kwata wanda babu wani istighfari a gabansa shine Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastada'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta mazala yace wannan shine sayyidul istighfar a cikin duk istighfari babu wanda amma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yake yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah da haka sai mutum ya yi shi in ya so wani lokaci kuma akwai dama istighfari astaghfirullah alazim wa atubu ilayh astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayh suna nan da yawa sai mutum ya yi ta yin su amma nan da yake majal ne na kwaikwayo ana son musulmi ya kai matuƙa wajen kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sana hadisi imam muslim ne ya rawaito shi وعن المجيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة صلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعديت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه وانا حديث أن ساموش لك مجيرة شعوبة مجيرة شعوبة sayyidina mu'awiya ya ya sa shi gwamna kuma sayyidina mu'awiya ne wannan hadisin sayyidina mu'awiya ya aiko masa ya tambayansa yana so ya rubuta masa yaya ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi bayan sallah to shine sai ya gaya masa wannan yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya yi da sallah yayi sallama sai yana yin wannan addu'a sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamd mulki gare yana gare shi kuma godiya ta tabbata a gare shi kuma huwa ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne akan komai kun ga wannan huwa ala kulli shay'in qadir wata kalma ce karama amma ana son musulmi ya ringa tsayawa yana tunani a kanta cewa inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai inna allaha la yata'azamuhu shay'un ba wani abin da yawa Allah girma ba wani abin da ke gagaran Allah babu abin da Allah bai iya ba babu abin da Allah ba zai iya ba babu abin da Allah bai iya ba babu abin da ba zai iya ba sai dai akwai abin da ya sanya wa kanshi ba zai yi ba musulmi ya san wannan ba zai yi ba ba zai yi ba ba wai dan ba zai iya ba ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira babu abin da Allah ba zai iya ba amma akwai abubuwa da sunnar rayuwa Allah ya ce ba zai yi ba dauki misali aiko manzon Allah na ƙarshe Allah ya riga ya gama ya aiko annabin ƙarshe duk addu'ar ka Allah ba zai sake aiko ka annabi ba ba za ka ce tun da an ce ma Allah mai iko ne akan komai na bari ne ta addu'a ni ma a sake aiko ni da zama wani annabi Allah ba zai aiko ka ba domin an rufe Allah ya rufe shi ne annabi na ƙarshe wa khataman nabiyyi an rufe annabta haka na akwai sunna ta rayuwa wanda Allah madaukakin sarki ya tsantsara abubuwa haka suke tafiya kuma dole haka za su tafi to irin waɗannan ka yi addu'a a kan saɓaninsu shi ma bai da kyau kusan haramun sunan Allah a cikin rayuwa sai Allah maɗaukacin sarki ya yi ka dan adam misali ka yi ka ce kana sha'awar zama mala'ika na ka dumfari addu'a cewa aikin da Allah mai iko ne akan komai Allah ya canza kai mai da kai mala'ika ko Allah ya canza kai mai da kai aljani na misali duk Allah ba zai yi ba amma inna ma amruna li shay'in idza aradna wa an naqula lahu kun fayakun inda Allah zai yana so sai amma ba zai yi ba ko irin wannan sunna ta rayuwa ba a san dan adam ya roki Allah a kansu maluma suka ce roƙon Allah a kansu ma haramun ne haramun ko a sunna akwai tsari na rayuwa na mutane wanda babu sai ka biyo hanya ka sai ka biyo hanya akalla yanzu idan Allah ya sa ka yi makaranta ka yi karatu to ka kana iya addu'a ka ce Allah gwamnati da za ta zo next Allah ya sa a naɗa ka minista na wani abu ne mai sauƙi sai kawai ka ga wani abu ya faru zai a nemo ka ce an baka minista amma ka kaddara sai baka yi karatu ba sai baka je makaranta ba ko abcd baka iya na misali ai don ka zo kana cewa Allah ya sa a nada ka minista sabon Allah kake eh an gane magana saboda sunnar Allah da tsarin yadda aka yi ba a ba wanda bai makaranta ba minista eh to haka ake san dan adam ya bi waɗannan matakai a cikin rayuwa cikin rayuwa abinda Allah ya tsara akwai abubuwa da Allah ya tsara haka yake yin su to sai ka bi su amma yanzu da zaka yi roƙi Allah cewa kana roƙo Allah duk duniya ka fi kowa kuɗi ai ba mu kai daidai Allah ya ga dama shikenan sai ka fi kowa aiki ya same ka wallahi ja na shi kenan eh sai yana da zai iya baka gaita kai kawo to sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce Allahumma la mani'a lima adaita Allah babu wanda zai hana wanda ka ba wa abinda duk wanda ka ba shi to shikenan a rayuwa da dukiya da hatta lanar sallah in ka ba mutum jije ne ya tabbata in ka ninninka masa lada ba ana ce idan mutum ya yi sallah ana ba shi hadisi ya zo darajar lada yana samun guda ashirin da biyar ba in yi jami to idan ka yi jami sai Allah ya kai ɗaya sai Allah ya baka lada miliyan biyar ba zai hana babu da haka Allah ba mai duk abin da ka ba wani ba mai hanawa sa'an nan babu wanda zai ba wa wanda ka hana duk abin da Allah madaukakin sarki ya hana ya hana babu wanda zai iya wato canza shi sannan sai ce wala yan fauzar jaddi min kaljar wato ma'abucin wani matsayi ko ma'abucin dukiya matsayinsa ko dukiyarsa bai wani amfani a wajenka bi ma'ana ba abin da za ka yi a wajen Allah sai dai ka bi Allah dukiya ba za ta canza komai ba abin a wajen Allah wanda yake son ya samu ta goma shi a wajen Allah sai ya bi Allah wanda yake son ya shiga aljanna sai ya yi musulunci wanda duk da ya musulunci ba wuta Allah zai sa shi eh inji Allah wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin inji Allah wanda duk wani addini ba musulunci Allah ba zai karba ba sana yana cikin tababbu su ne dan muta Allah ya kiyaye ranar tashin alkiyama wannan hadisi imam bukhari da imam muslim suka ruwaito shi wa an abdullahi bin zubair radiyallahu ta'ala anhuma annahu kana yaqulu dubura kulli salatin hina yusallimu la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال ابن الزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة مكتوبة رواه مسلم an samu hadisi daga abdullahi dan zubair ya dala kara tabbata a gare su yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya ida da sallah idan yayi sallama sai yayi wannan addu'a sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la hawla wa la quwwata illa billah shine babu tsini babu dabara sai abinda Allah ya yi ba ka iya tsinana wa kanka komai sai abin da Allah ya yi in ka je kasuwa ka samu kuɗi to Allah ya baka in ka yi karatu ka samu muƙamin Allah ya baka in ka duk abin da ya faru Allah ne ba ka da wani abu ka san musulmi ya san wannan sannan sai ya ce la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah babu abun bauta da gaskiya sai Allah ko babu bauta kowa sai shi Allah shi kadai lahul ni'matu duk wata ni'ima da muka samu daga wajen Allah take kusan dangane da ni'ima Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani cewa yayi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ya ce idan kuka tsaya za ku ƙididdige ni'imar Allah ɗaya tal Allah ce ba za ku iya ƙididdige ta ba dan adam bai san irin ni'imar da Allah ya yi masa ba ga ni'ima ta lafiya ba za ka gane ba sai ka je asibiti sai ka je ICU a asibiti za ka ce kai alhamdulillah ka gode ma Allah kai ko baka da lafiya ne ka je asibiti in ka ga wani mara lafiya sai ka ji ka samu sauki sai ka ji ashe naka nafila ce haka ni'imar Allah da yaman tana da yawa ni'imar lafiya ni'imar zaman lafiya ni'imar gasu nan ba za su lissafu wa shi yasa Allah ya ce ni'ima ɗaya in kun ɗauka za ku iya ƙididdige ta ba za ku iya ba shi yasa ya zama dole mu ringa godewa Allah mutum ya zamo mai godiyar Allah na ga babban ni'ima ta imani ai babu ni'ima da ta kai musulunci ai duk ni'ima da Allah ya yi wa mutane babu wanda Allah ya bashi ni'ima fiye da ta musulunci Allah mun gode ma Allah da ya sa muka zama musulmi ba wani kokarin mu ba ba wani iya yin mu ba a rahamar Allah ya sa muka zama musulmi wani zaka tarar da azuriyar su gaba da ma bai san kafiri ba eh bai san wani wanda ba musulmi ba har in ya bi duk wanda ya sani duk musulmi ne wannan ba karamar ni'ima ba ce Allah madaukakin sarkewa mutum ba wayanka bane ba fulan ɗinka bane ba wai kai ka shiryo ka shiryo fulan ka zama haka ba Allah ne ya ma kawai kawai gari a wasu wanda ba samu wannan ni'ima ba ta Allah sai waye gari shi kuma ko labarin musulunci bai da shi na nahun duk kawai ya rayu a cikin arna ya gama arnanci ya mutu gashi nan za ka ga mutum ya rayu amma rayuwar duniya ko abin duniya bai samu ba na bai da rigar kirki bai da gida na kirki bai da abin hawa bai kuma ya yi kafirci kuma ya shekara ɗari yana kafirci kuma ya mutu kuma ya zama ɗan wuta har abada Allah ya kiyaye to kai Allah madaukakin sarki ya sa ka zama musulmi shi yasa abubuwan da zai sa mu gode Allah ba za su lissafu ba eh dole ne mu zama masu godiyan Allah kada mu ringa kallon jefe daya ka san abu ɗaya muke kallo kuɗi kawai mutum bai da kuɗi sai ka ji kamar zai zagi Allah eh kawai bai da kuɗi ba wani abu amar komai ba ya manta yana da lafiya ya manta shi musulmi ne ya manta abubuwa masu yawa kawai shi dai bai da kuɗi wannan ba kyau mutunci ne wa Allah eh kudi Allah zai ba kowa abin da ya rubuta mana kudi jama'a rubutattu ne eh rubutattu ne eh shi yasa zaka ga kana kasuwa dan uwan kana kasuwa ya ji ka kudi ka riga shi tashi da asuba kana riga shi tashi kana riga shi sammako kana bin kasuwanni kauye shi yana bacci sai goma yake tashi na ba haka Allah ba ko ba ku gani ne sai goma yake tashi shi yana bacci ma har yayi kasuwa yana bacci sai dai tashi ya gari ribar tana zaune wannan duk aikin Allah ne haka wajen Allah ne in ma kana abin nan ka nema wajen Allah Allah ya riga ya gama arzikin mu ya gama shi yanzu kawai muna kowa na cin nashi eh da da kokari da rashin kokari da duk abin da zaka yi amma zaka bi ka'idan musulunci ne shi a tashi a je kasuwa ba a san musulmi ya zauna ba a aikin komai musulunci da yadda ba babban darasi da Allah madaukakin sarki ya mana shine rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba irin aiki da yake kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yi da sako amma Allah madaukakin sarki sai ya bar shi ya yi kiwo yana kiwo nan biyan shi ake yi ya bar shi ya kasuwanci fatauci sanadiyar auren matarsa ta farko na na khadija ai kasuwanci ne ya zo ya mata fatauci ne Allah ya sanya albarka a ciki ta gaba a taba mata fatauci da ta ci riba irin na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam hankalinta ya koma kan shi dama tana da labarin shi shi yasa ma da za ta tafi da zai tafi ta sanya bawanta baisara radiyallahu anhu ta sanya shi ta ce ya lura da shi dan ta ga abubuwa kuma aka aka yi Allah madaukakin sarki yasa ta zama ta zama iyalin sallallahu alaihi wa sallam to wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa lalle wato ni'ima ta Allah ce abin da yake gwada mana lalle mu gode wa Allah madaukakin sarki ni'ima da yayi mana kuma kamar da na faɗi yayi mana ni'imomi ba za su lissafu ba eh yayi mana ni'ima ta musulunci yayi mana ni'ima ta wato masu yawa ya'ya iyali ga su nan abokantaka makwabtaka dukkan ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya sanya dan adam baya iya rayuwa shi kadai dole zaman ka cikin mutane ma wata ni'ima ce inda Allah ya yi ka wajen da ba mutane sai kai daya da za ka zane a cikin zaman ka a cikin jama'a ma ita ma wata ni'ima ce da haka neman ba za su kirgu ba to walahul fadlu nan wato falala tana ga Allah madaukakin sarki wato daukaka wanda yake ba ta tare da na ƙasa tana ga Allah madaukakin sarki sa'annan walahul salahul hasan sa'annan yabo kyakkyawa yana ga Allah madaukakin sarki Allah yana san a ringa yabon shi eh Allah yana son yabo eh mutum ya kokari ya koyi yabon Allah Allah yana son kai ka ringa yabon yabon shi idan kana yabon Allah sai ya sama kyauta eh Allah na son yabo amma baka koya kar ka je wajen yabo ka faɗi wata magana na wa Allah mara kyau da haka koya ake amma tabbas Allah yana son yabo eh mutum ta yabon Allah maluma sun yi ta yabon Allah akwai za ka ga wasu kalmomi na na yabon Allah kowane malami suka ji ya gaya ma nashi daban yana da abin da in ya gaya wa Allah duk abin da yake so sai Allah ya mar yana da damuwa da ya zauna ya yi ta wannan yabon Allah sai Allah ya masa sai biya masa bukata iko Allah sai Allah ya sanya na malamai daban-daban daban-daban in kana karanta abu za ka ji kowa nashi daban wani Allahu yake kira wani Ar-Rahmanu yake kira wani Ar-Rahim yake kira wani Al-Malik yake kira wani gashi nan cikin asma'ul lahi husna wani ya har hada tunda Allah ne ya kira sunansa ne sai kaga Allah yana fada kuma sai Allah da yake mai waiwa ne duk abinda mutum ya gyara niyyar sai kaga yayi masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ilaha illallah mukhlisin lahu din babu abu mauta da gaskiya mukhlisin lahu din yana tsakki addini gare shi walau kariha alkafiruna koda kafirai sun ki ba su so ibnu zubair yake cewa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da su yake wato yake duk karshen sallah haka yake karanta to za ku yi ta ji karshen sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan yana wannan yana wannan to shin yanzu kai duka za ka ringa yi a'a za ka zaɓi wanda maluma suka ce in so samu ne ka ringa cancanzawa yau ka yi wannan ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar mutum ya ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik ga sunan la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wa la na'budu illa iyya duk wanda ka iya sai ka ringa yi inda hali a tantance in ba hali ka samu guda daya ka rike gam kai sai kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imam muslim ne ya rawaito shi وعن ابي هريره رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات الأولى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموالهم يهجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة صلاة وثلاثين قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهن قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن آه كلهن ثلاثا وثلاثين متفق عليه وزاد مسلم في روايته فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء wani hadisi an samo shi daga abi huraira ya da Allah su kara tabbata a gare shi ya ce talakawa na mutanen makka wato waɗanda suka yi hijira daga makka suka dawo madina wata rana sun zo sun kawo koke wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru ka san su damuwar su lahira duk inda za a tattauna za a tattauna maganar lahira sabai sukan zama su yi magana amma magana wadda suke mai amfani talakawa sai su zauna mai kudi ya shirya ya je umura mai kudi ya shirya ya je haji mai kudi ya yi sadaka shi ne sai suka zauna wata nan suka haɗu suka ce ka amma fa masu kudin nan sun gama da mu eh abinda suka faɗi kenan sun gama da mu saboda abubuwan namu duk gashi tare muke sallah dai da an ce Allah da an yi kiran sallah za ka gan su a gaban masallaci yadda za mu zo sun zo da an yi kaza su ma su yi da an yi kaza kuma gashi suna wasu abubuwa mu ba ma yi shine suka ce mu je mu gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine suka tattaro su kadai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce masa ya rasulullah masu kudi sun tafi da darajoji manya sun tafi da ni'imomi dawamammu suka ce ya rasulullah ka gade suna sallah kamar yadda muke yi suna yin azumi kamar yadda muke yi amma bambancin mu da su suna da kuɗi suna da kuɗi sukan je aikin haji sukan je aikin umra suna zuwa sai kaya a baya a yi jihadi saboda Allah sa'annan suna yin sadaka sai wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku bari na ba ku wani abu na lada wanda za ku je ku ringa yi duk wanda ya sha gaban ku ya je haji ya je umra ya yi kaza ya sadaka za ku kamo shi wajen lada shi ne ma'ana ne za ku kamo shi sa'an nan wanda ma ya yi gaban ku za ku zo ku wuce shi ya ce sai fa wanda ya irin abin da kuka yi wanda ya abin da kuka yi to za a zama kun yi kunnan doki shine sai manzo Allah ya ce musu kace ya rasulullahi a gaya mana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda za ku yi kuna idar da sallah ku ce subhanallah ku ce alhamdulillah ku ce Allahu akbar kowanne sai ka fade shi 33 33 cikin tarbi ko kowanne sai ka fada amma kun san shedan bai da kyau yanzu kafin ka samu mai tasbihi talatin da uku sai ka tuna mutum yana da kalbi yana wa kan shi coge na ka riga kallo ka gani za ka ga mutum yana damkon uku uku na shi bai sa kan shi amma sai ka ga ya damki biyu ya damki ku ya wuce subhanallah subhanallah subhanallah kuma a wajen shi wai yayi talatin da uku inda za ka zo kuma tsakani da Allah ka girga watakila bai wuce ya yi shakara ba na ko ya yi ashirin da ɗaya ko ya yi ashirin da biyar eh haka ne za ka gaina ta wani kuma abin da maluma suka ce sabsaba yake yi sabsaba ba abin da za ka yi daidai bai ma cewa subhanallah sai dai shine sabsaba wani haka yake kawai ya gama wani ka gani har biyar biyar yake ja yau ya gama shi ke za a wuce to da ka ringa yin haka gara ka ringa yin guda goma goma ai tanzihin sallah ba shi kadai mai talatin da uku bane ai akwai mai goma goma idan ka idan da sallah ka ce subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah goma ko ka ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah goma ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu goma to amma fa in wannan kake yi to kana da sauran aiki idan ka zo zaka kwanta to sai kuma sai ka rike sharbinka sai ka yi subhanallahi guda talatin da uku ka yi alhamdulillahi talatin da uku ka yi Allah kuwa talatin da hudu shi ke idan kana wannan abu kai da shiga aljanna kai mutuwa shi ma dai yake da wancan mai talatin da uku da mai talatin da uku akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yin sa abinda zai hana shiga aljanna kawai bai mutu ba shine kawai tunda dai ba ba aljanna a nan duniya ko dole ne sai an mutu daka da mutum ya ringa wannan yar shojan gara ya ringa yin mai goma goma eh dai ya ringa samun adadin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a ayi to shine abu salihu rawi wanda ya ruwaito daga abi huraira ya ce an tambaye shi yaya an batun su yake tusabbihuna ne shi ne subhanallah tahmaduna shi ne alhamdulillah tukabbiruna shi ne allahu akbar kowanne za ka yi har sai ka yi talatin da da uku to kun ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa talakawa amma mai zai faru imam musulun arwaya shi ya gara ya ce ana nan sai masu kudi ma suka ji labari a to za ka hana shi tasbihi ne wani abin da zai baka mamaki wani mai kudin tasbihin da yake talaka baya yi amma kaga an sha da kai wallahi na kai ba ka yi tasbihi ba kai baka da kudi na abin ya yi yawa ai na a ya kamata in baka da kudi ka fi mai kudi tasbihi wallahi kuwa kai ma ka ka to amma kuma kai ba ka da kuɗi kuma ba ka tazihi wallahi asara ta yi yawa eh a dagi to sai masu kuɗin ne suka haɗu suka dawo wajen talaka nan suka haɗu suka dawo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam me dawo su me suka ce za su yi sun dawo ne kuma suna gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ƴan uwanmu sun ji abin da ka bamu wato su ma suna yi shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace musu to fa a yanzu sai hakuri yace zalika fadlullahi yuti man yasha wannan kuma falala Allah ne yana ba wanda ya so tunda ai ba za a je a ce mai kudi kai ita tasbihi na ba za a ce ba da kaga ma kenan idan mai kudi ya kama musulunci daman ya dare kowa ai baka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni'mal malu salih na fi yadil abd salih aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ma dalla da dukiya ta mai kyau dukiya ta halal a hannun bawon Allah na gari abin yayi kyau kaga zai aikin Allah zai bi Allah sannan zai yi ibada amma mafi yawa wannan masu kudin ba na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma mu mafi yawan masu kudinmu na wannan zamanin zazzunubi suka tafi na Allah ya kiyaye da yawa gaskiya da zunubi suka tafi tunda da yawa ma masu kudin wasu ko sallah ba sa yi yi sallah ba eh amma ba duka ba fa akwai masu sallah akwai masu kudi limamai ma misali na akwai masu tsaye da sallah akwai masu kokari amma da yawa da yakan abin sai addu'a eh wasu saboda kudin yana ruda mutane ne idan mutum ya samu kudi in ba sa ya ci ba sai ya kidi ne eh sai ya kidi ne sai shi ya zo ya mamaye shi sai ringa gani kamar shi ma wani dan karamin Allah Allah ne kun ji wannan magana ta yi girma ko wallahi kalmomin bakin wasu haka yake nuna zaka ji magana mutum kaman kai ka ci shi baya cikin listin waɗanda za su mutu kai har aikin Allah za ka ga mutum yana ƙoƙari zai iya yi da kalmomi na, na, na magana in ka samu Allah ya kiyaye dukiya a hannun jahili ba kyau amma sai mutum in jahili za ka ga yana ta magana ta wauta abinda aka je yana cewa bari za mu talauta shi na kaji su ne masu talautawa yanzu na mun ga zama za mu azurta shi kaji wani yana faɗa haka mu duk garin nan wanda muka ga dama mu talauta shi wanda muka ga dama mu azurta shi da Allah wannan aikin waye aikin Allah ne aikin Allah ne shi yasa dole mutum ya iya baki shi dole ya iya baki shi arziki na Allah ne yana ba wanda ya ga dama in ya baka ni'ima sai ka tsaya ka ka tsaya ka bi Allah da zuciyarka eh ka tsaya ka bauta Allah eh ka bula ne hisabi alhamdulillah wa alaikum assalam wa rahmatullah kafin kai wani tambaya assalamu alaikum malam Allah ya kara lafiya a malam kamar yadda addinin musulunci ya tanada game da hukuncin masu zina shin idan aka samu kafiri da musulma suna zina to shi kafirin za a yanke masa hukuncin da addinin musulunci ya tanada ko akwai wani hukunci da za a yi masa idan lokacin da ake gwamnati ta musulunci kafirai da suke zaune a cikin al'ummar musulmi waɗanda har suna biyan jizya to a dama ana gaya musu hukunce-hukuncen musulunci don don su kiyaye amma shi alkali yanayi masa alkali yake da musu ta'aziri gwargwadon abin da shari'ar musulunci akan musulmi ne shari'a musulunci alkur'ani Allah ya saukar musulmi ba ba ruwan qur'ani da na da kafir duk abin da kaji alkur'ani ya faɗa a sariku wa sarikatu faqda wa aydihuma ana maganar musulmi amma shari'a musulunci in tana nan to kafirai suna zama a cikin musulmi da sharadi na da dokoki da ake sa musu su san cewa ba a kaza ba a kaza da haka hukunci wannan ya hau kan musulma ne eh wallahu ala sai tambaya ta biyu yace shin yana halatta na je shago na karbi kaya bashi domin na saida wa kwastoma na kuma na ƙara kuɗi amma idan kwastoma bai saya ba zan miƙa masa kayan zan maida masa da kayan mutum ne sai je shagon abokin shi ko sai ya karbo kaya bashi sai zo ya siyar amma idan kwastoman shi ne siya ba sai ya maida masa amma idan zai siya sai ya kara masa kuɗi shi ya halatta zai halatta idan ka gaya masa idan ka gaya wa abokinka wani zai dinga daukan kaya a shagonka ina saidawa ina ƙara riba ta ai hausa ta mu ko na yawa in ya ce ba komai shi ke nan sai kakakka ta yanke saka ko nawa ka samu ka ci halal amma ya zama ba saninsa to ba daidai ba نعم to ai shine mala yace shin ya karba ne ya siya ne ko ya karbi dillanci shine sai an fayyace dole ne a fayyace me ka zo yi idan siya kai bashi to ko an siya ko ba a siya ba za ka dawo da shi ba ina nufin wannan kai kai tattafa amma idan cewa kai ba ni kayanka na je na gwada ko za a siya in ba a siya ba sai ka dawo da shi akwai taimakekeniya da mutum zai baka ya baka nema dan ka ci riba na to haka musulunci shi ɓoye-ɓoye da wannan ƙudiddinan ne musulunci ba a eh ana son komai ya fito fili shi yasa idan abu ya fito fili ko da ka samu riba ninkin ba ninkin na mai kaya ba komai ka ci halal misali mutum ya baka abu dubu biyar ake sai da shi sai ka je ka sai da shi dubu hamsin da biyar matukar ka ce masa wani zan je na dora abinda Allah ya bani nima a kan kaya ya ce ba komai ni dai kudin kaya na dubu biyar ne shikenan magana ta kare sai ka soke dubu hamsin ka bashi dubu biyar kankanin ka shi wajen so na goma amma ba sai ya sani sai kun yi wannan sharaɗi amma bai sani ba to kudinsa ne sai ka bashi wallahu alam wani yana ta sallau na'am na zuwa alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tun da dadewa wani malami ya haifar da rubutu tun da samu sallah a kuma
shi malamin baya nan ne idan ka samu raka a uku misali liman in zai tashi zai kabbara to bu kai ya na kai to ai ni ma shine nake tamba eh ina harabi ni ma shine nake tambaya mala kaji eh musan to an za a yi kabbara sannan ita kafa bari na sallah ma ai dan ka kara karbara daya a sallah ba ba abin da ya shafi sallar ka ina nufin daga da rama ce ba a yi sai kai karbara daya a sallah ka yi ba komai a cikin sallar eh wala ala a ga shi nan alaikum assalam wa zuwa na'am wasa da sallah gaskiya ne yana cikin musibar wannan zamani waya waya wallahi sai an kula eh wani za ka ga ya sa ta a silent za ka gan shi waye shi silent in ya leƙa yana ganin waya buga mana in ya yi kabbara yana ɗan leƙawa ya san tana bugawa ya gane ya lalle bari na gidan zan kira shi akwai wanda ya ɗan wayansa ba yana cewa ina sallah wallahi sallah ko yana sallah duk waɗannan wasa da sallah ne kuma dole musulmi ya yi ƙoƙari ya kiyaye kai musulmi ya kamata ya yi ƙoƙari in dai ba zai iya kashe waya ba to ya yi ƙoƙari ya da daina zuwa masallaci da wayarsa ba sai tana nan kai taɓa ba in kuma za ka iya kashewa shi kenan amma kuskure ne ka sanya waya wai kana ma damuwa kana sallah wai kana tana kana da waya babu komai a ciki duk abin da Allah zai baka ko baka da waya zai baka wallahi ke dan ne za ka ga mutum ya damu damu wani ma za ka ji wai- wai wai kar a kira shi bai ji ba sai ka gama ka ji ba wanda yake kira shi in ma an kira shi duk shiririta an ce a nan mai sama wani yake ba mu labari wani yana cikin sallah ya ajiye wayarsa waya ce yana jiran kira ne daga darakta na lan na wancan lokaci ana sallah yana ganin kiran yana cikin ruku'u kawai ya tsaye ya sata kalmar shi ya wuce darakta lan ya rabu da kiran Allah mutane mantawa suke duk abin da zaka nema a duniya idan kana sallah kana gaban mai shi duk abin da zaka nema ga mai shi kai kai shi kake bautawa ka tsaya ka roƙe shi in ya baka za a baka in ya hana ka ba za a baka ba sallah idan mutum ya tsare ta zai samu ta goma shi ina jin na taɓa ku labarin wani abu da ya taɓa faruwa a nan a nan nan ba labari ba a nan fcdn nan shekaru da baya da suka wuce na wasu bayan allah masu fayil duk ma'aikatan fcda ne suna jiran an saba lokacin ran juma'a galibi da an yi juma'a duk daraktocin nan kuwa zai tafi garinsu zai tafi weekend ofishin daraktoci a lokacin duk ofishin su kofa biyu ne ban san yanzu ba akwai kofar da yake shigowa ya shigo har ya fita ko masu jira ba ku sani ba don haka aka yi ofis din da haka suka zauna a wurin sakatare suna ta jiran darakta bayan an yi azaba ana jiran la'asar kuma sun san cewa da yayi la'asar shi sai sai tafiya weekend kowa da fa'alin shi zai sa musu hannu suna zaune suna jiran shi har aka kira sallah ɗaya ya ce abokin sa an kira sallah ba ya ce gaskiya ba an ce in ya fita ba zai dawo ba ya ce ka zo mu je nisara ce gaskiya an un sai shi wannan ya ɗauki ta ya ce ni kamar je na yi sallah ya tafi ya je ya yi alwala ya komai ya zo masallaci ya je falin shi yana nafila ashe da ya fita ta ɗaya kofan ya yi alwala a ofisi ya je sai ya zo kusa da mutumin yana nafila mai ba da labarin ya ce bai ma yi magana da shi ba don ya san sabbin shi ne kuma ya san me sai kawai ya dau bayan ya sai dau falin sai ya sa mar hannu ya je masa aka tada sallah aka ile da sallah aka fito kuma ya shiga mota suka wuce shine ya koma ya koma ya samu dan uwan yana zaune ce to zo mu tafi ya bude masa ba ce ya aka yi ce masa sallah wallahi sallah ce ke eh ce kaji sallah ke eh to sallah mana inda bai je ba shi ma ba nan za a bar su ba kuma ya tafi to yanda ka ga haka haka sallah take wa mutane gaba da a rayuwar nan wallahi ka ga ka bauta Allah kawai abinda Allah ya yi zai baka zai baka ba mai hana yawa kuma ka ka ci ba biyu ka ci ta duniya ka ci ta lahira eh shine kuma amfanin rayuwar musulmi wa alaikum assalam sai mu tashi dan da rabi za mu yi sallah to okay to ka ta mu ji نعم نعم شين الإمام gaskiya ne gaskiya ne ai da daɗi da daɗi gaskiya ne amma yanzu irin shi guda nawa za ka ƙirgo shi ne magana da ake faɗa ai ina bismillah na ya eh to to ya aka yi da ya manta ɗaya ne ya baka hudu ga wanda za ka ma na baka tambaye shi aka yi ba ko ya waɗi ne mai gani ba to ya goyi ka ce ya goyi yawa kai ma ka ya goyi na'am na'am akan islamiyya na'am na'am to sai dai a kula ai an ji tambayar sa ko shi social media bala'in da ke ciki da musibar da ke ciki suna da yawa akwai alheri wanda yake a ciki wanda bai da yawa sai an kula kuma hatta ma defense learning da ake yi na maganar musulunci ai wasu ba barna suke wasu abun ai ba daidai suke ba mutane yanzu akwai website za ka ɗauka ma na yada musulunci ne amma na kashe musulunci suna nan yahudawa suka yi su za in ka shiga za ka kamun malaman musulunci ne wallahi ba su bane malamai ne amma kun san jami'ar da suka gama sun gama jami'atul islamiyya tal aviv wataƙila wani bai taɓa jin sunanta ba akwai jami'atul islamiyya a madina ko to akwai jami'atul islamiyya a tal aviv tun 1956 aka yi ta tana yaye malamai na digiri masters phd akan islamic studies amma arna kuma tana tura su duniya suna zama manyan shehunnai wadai in baka san wannan baka san wannan suna nan a duniya mutum ne kuma za ka gan shi da gemu da rawani amma kuma kafiri kuma liman to kun ga aibar nan da za a yi Allah kaɗai ya san iyakarta kuma da ban manufar kenan manufar kenan yadda kwasan ba zata da aka shirya a nan kasan wanda Allah ya madaukakin sarki ya rusa ko shi ma ba ku ji labarin ba akwai yan basata wanda daga nan aka shirya su aka kai su jami'o'i har jami'ar islamiyya an kai su madina akan su yi karatu su zama malamai su zama su zama liman amma ba musulmai ba don mu dan a yi ta burkita ta kawo rudani ta rudani su duk su shiga ba san me suke ba amma kuma da yake abin na Allah ne akwai wanda da suka je ne suka musulunta eh wanda suka musulunta a Kano shekarun baya a masallacin ɗan katako a wata anguwa na man da na rage anguwa na to in ka je ka tambaya akwai ladani ladani wanda sai da sakataren masallaci wajen shekara kusan bakwai amma ba ma musulmi ba ne ba a sani ba sai ranar da aka zo aka yi wani wa'azi ranar ya ji abin da yake bai kyauta ba ya fito ya ce zai musulunta ha ranar zai musulunta kuma wallahi ranar ya gaya musu gaskiya ya ce gashi gashi yau ne tsakani da Allah zai zama musu an yi a Kano akwai malamin da ya zo daga wata ƙasa har yana jan mutane sallah tsawon lokaci amma ba musulmi ba da zai tafi ya rubuta wasu abiyat da larabci yake cewa sallah wa sama li amrin kana ya bilmuhu lamman ta hal amru la sallah wa la sama haka ya bar musu wasiƙa ce yayi sallah yayi azumi amma ya zo wani program ne kawai ya zo wani research ne yace da haka yanzu da sallah da azumi ba zai yi ba akwai wanda suka gama jami'ar islamiyya suka aske gemu suka sa yan bulo suka ce a kai musu kayan su za ka abubuwan da ke faruwa a duniya suna da yawa sai ka sai mun hada da addu'a Allah ya tsare mu Allah ya tsare mana imani sallallahu alaihi karim gobe za a karɓi kudin marayu in Allah ya kai mu eh akwai kuma marasa lafiya suna barin addu'a Allah ya ba su lafiya kuma Allah ya ƙara mana lafiya